محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان barka yau muna rana ta alhamis dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da talatin ga watan uku 2023 miladiyan annabi isa alaihi salam muna cikin kisan annabi ibrahim alaihi salamu da jiya muke karantawa wajen da suka ce ƙalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin suka ce ku ƙona shi harriquhu shine ku ƙona shi wansuru alihatakum ku taimaki wato allolinku in kuntum fa'ilin in dai ku masu aikata haka ne to abin da ya kamata ku yi kenan to jiya muna faɗan hikayen yadda aka kunna wuta aka tara itace aka zo yadda da a sa wuta aka sa wuta to a ɗauki annabi ibrahim in kamar yadda jiya muka faɗa a sa shi wutan ya kama ba wanda yake da iko ya doshi wurin shine sanda shaidan ya zo ya musu wayi aka kera wato abin da ake kira majajjawa amma almanjanik ko alminjanik sun ce ana iya karanta shi bi fatihil mimi almanjaniku wa kasril mimi kuma alminjaniku ismul ala kenan ismul ala su da yawa a larabci da su faɗi sunan abu in dai abun wani abu ne da ake aiki da shi to sukan masa kisra ne wa mimi ɗin shi ne aka tunce mis ɗara shi ne rula ko mim saha dosta kenan mir sama shi ne a pencil wanda ake zane da shi to shi ma wannan an ce min janik shi ne abin da ake jifa da shi kamar yadda je muka faɗa idan aka zo gari suka kulla ganuwan aka gagara shiga to akan iya jefa jarumi da wannan abu akan kuma iya jefa wuta sukan zo su sa wuta a wannan bakin kamar yadda jiya na faɗa abin kamar misali ina misalin lilo irin na yara wanda ka san ai lilo na yara ba wancan lilo wanda yake da sarka ake tura mutum ba wanda mutum bi da sawu in na danna ka yawa sai kai sama ni kuma na yi ƙasa in ka danna ni kuma taso sama to shigen haka yake an ɗora shi ne akan wani itace haka yadda kaga wannan lilan idan aka danna sai wancan gefen ya yiwo sama in aka ɗaga kuma ya yi ƙasa to yadda ake so a yi jifan sai a sa ya yi ƙasa sai a zo a danno shi in ya wuro sama ya datta akan iya sa wuta a ta jefa ma ganuwa wuta da shi har a haka sukan ƙona rabin gari sabiya da ala ne na yaƙi wani abu ne wanda ake yaƙi da shi shine zamani da ya zo ake samu wato shi kamar bom ana jefa shi daga nesa ya je to shi wannan haka yake yana da kafafu kamar irin na akorukura ai ba akorukura ba ko kura nake son ce amalanke eh mun yi hausan kanawa kura to idan aka sukan jefa wuta a ta ƙona garuruwa da shi to shi ne aka jefa annabi ibrahim mala'iku an ce lokacin da aka ɗora annabi ibrahim da a jefa shi cikin wutan da wannan abu kaga shi ai daga nesa ne da katta shi cikin wutan so da mala'iku suka taru Allah ya ce ya san abin da bawansa bada'insa yake ciki a wani ruwa an ce mala'iku sun rike ita wannan majajjawa din sai suka gagara jefa annabi ibrahim din sai sun danno ya a rike ya kida guwa abu mala'iku ne suka rike eh shedan ya zo ya ce musu to yanda za a yi ku je ku nemo mata da mata suka zo suka taru sai ya ce a sa duk su kunce dan kwalinsu ka gan shi dama gashin mace tsaraici shi kuma mala'ika bare iya kalla ba idan mun lura ai wannan ya zo cikin tarihin shugaba ko sallallahu alaihi wasallama ko da sai da ana na Khadija lokacin da ta zo ta yana ce zammiluni zammiluni kaga a lokacin ai ita sai ta kunce dan kwalinta ta ce idan aljani ne kake gani to da ka ci gaba da ganin sa zai tsaya dan bai da kunya amma mala'ika ne tace ba zai iya kallon gashin kaina ba dai baro ne tana kunce gashin kanta kuwa da aka jima ya ta ga annabi ya nutsu sallallahu alaihi wasallam take ce masa a kana ganin sai ce a bai ne ita ce ta wannan mala'ika ne komai aka yi namusi mai zuwa annabi Musa wato jibril kenan shine namus ko kuma namus sunan mala'ika ne shine ya dauke ta kai ta can ta kai shi kai gun wannan kawu na ta din to su biya da haka shedan da suka kunce dan kwalun su mala'iku ya suka bar wajen to shi kenan aka samu daman aka fetta annabi ibrahim zuwa cikin wannan wuta din dama da ya shiga cikin wutan kamar yadda jiya mun karanta kunna ya na rukuni bardan ko ai wannan wajen ma ya kamata mu tashi ba wa rabiu bi kai dan ba to amma dai ba kuma jiya an ja shi an ja kunna ya naru an ja to shikenan to ba komai to shikenan sai a wutan ta zamo mai sauki wa annabi ibrahim alaihi salam da aka jefa shine itaciwan duk da ke ciki sai Allah ya sa suka zamo masa kayan marmari yana cin abin da ya so yana shan abin da ya so Allah ya turo mala'ika wani mala'ika ya zo da suran mutane ya zauna yana taya shi yana ɗebe masa kewa a cikin wuta ɗin to da aka kwana biyu suka ga annabi ibrahim fa babu wani abun da ya canza to shine shine marudu sai ya hau benansa sai ya kalli cikin wuta sai kawai allah kuma ya gwada masa annabi ibrahim a cikin wutan na zaune har ya gan shi ma tare da wato wani mala'ika amma a suran mutane to shine sai na marudu ya kwaɗa kira ba annabi Ibrahim Ibrahim kai ne nake gani a cikin wutan nan yace masa kwarai kuwa bin zutan nan bai kona ka ba yace ubangiji na ya kiyaye ni daga sharrinta ta biya haka annabi Ibrahim yace masa ma shi bai taɓa jin daɗin rayuwa ma a kwanakinsa na duniya ba kamar wannan kwanakin da yake a cikin wuta ɗin sai ce hela marudu yace ta amma ubangijin kan nan yana da halin girma gaskiya ubangijin kan nan yana da halin girma sai ya ce annabi ibrahim yanzu kaman wani mutum da ke gani tare da kai fa a ciki yace kwarai kuwa me kake ci yace ƴaƴan marmari kaci nan fawaki a ababen marmari duk yana ci ƴaƴan itace kenan ko su biya da sai yace to kuma mun jefa ka wato mun tsaraita ka dan tsirara aka jefa shi amma kuma mun ganka da tufafi yace i Allah ya turo Jibril ya kawo mun riga daga gidan aljanna kuma ya kawo mun hula daga gidan aljanna shi ya ce to yanzu da ka iya fitowa daga cikin wutan ya ce kwarai zai iya fitowa sai ya ce to fito in gani sai kuwa annabi ibrahim ya tashi daga cikin wutan ya fito har waje ya gan shi kuma ya koma ɗaya na da ya ce lallai ubangijin kan nan da bai kona ka a wutan nan ba ubangijin kan nan karimu ne yana da halin girma sabiya da haka tunda ubangijin ka ya haka dan kishin ka bai kona ka ba ni kuma nayi alƙawari injina marudu ya ce sai na yanka shanu guda dubu hudu don neman kusanci da ubangijin kannan sai annabi ibrahim ya ce masa ai ubangiji na bare karba ba wannan shanu guda dubu hudu da naka yanka shine takarrubi eh shine takarrubi ta aikata ibada don neman kusancin Allah da shi anan ne aka samu sunnan an yi addu'a a nemi wata dabba inda hali a yanka ko a yi sadaka yana sa Allah ya biya bukata nan take yana shi zub da jini yana daga cikin ibada da ake neman kusanci da Allah da shi ya sa ragan an mana aihuwa a ce a yi yanka ma abun aihuwa sannan in lahiya ya zo a yi yanka in an je aikin haji a fidda hadaya in kuma wani abu ka tauye ka fidda fidiya duk dai shi yanka abu ne muhimmi a addini da biya haka annabi ibrahim ya ce masa Allah bare karba ba Allah babu abun da zai yi da shi sai na marudu ya ce ko Allah ba zai karɓa ba yana yi eh tafiya da aka haka kuma ya yanka wannan shanu guda dubu hudu don yana neman kusanci da Allah to shine Allah ya je karanta Allah ya ce yayin da Annabi Ibrahim da ya shiga wannan wutan kunna yayi muka ce ya naru ya ke wuta kuni bardan ki zamo mai sanyi wa salaman da kuma aminci ala Ibrahim akan ala Ibrahim akan Annabi Ibrahim to malamai suka ce ba din Allah ya ce wa salaman ba ta zamo mai sanyi da aminci da bardan kawai Allah ya ce ta zamo mai sanyi to da sanyin kuma ya cutar da shi annabi Ibrahim ne to ya aka aka yi taqayidi aka ce ta zamo mai sanyi amma fa wa salaman da aminci ma'anan aminci shine ta zamo mai sanyin da za ta bashi lafiya ba sanyin da ya wuce misali yanda da ya cutu ba to malamai sun ta sabani wajen shi yanda wutan bata ci shi ba wasu suka ce Allah wutan tana nan sai Allah ya zame zafinta wasu kuma suka ce a wutan tana nan amma tun da Allah ya ce ta zamo mai sanyi da shi dai tana tana ci an kuma al'ada wuta idan tana ci zafi ne amma shi kuma Allah irin ikon sa yasa ta zama mai sanyi sanyin kuma irin na aminci to wa aradu bihi kaidan Allah ya ce sun yi nufin annabi Ibrahim da mummunan makirci faja'annahum la lahsarina sai muka sanya su faja'annahum muka kasantar da su suka zamo al'akasari da mafiya taɗewa anan abin da ya faru shine lokacin da suka shirya masa wannan makirci da Allah ya ce sun yi nufin masa makirci muka sanya su taɓaɓɓu su ne mafiya asara shine sai Allah ya turo musu sakamakon yaƙi da suka yi da annabin Allah kuma dama hadisin kudusi ya ce duk wanda ya faɗa da waliyin Allah Allah ya ce shirya ga yaƙi tsakanin to sai Allah ya turo musu sauro aka yi wani irin sauro a garin suka dinga cinye su ba sauro ne irin na cizo da za su sa maka malaria ba su wannan cinye mutum suke yi yawa to sai suka zama sun ta kashe mutanen gari an mutanen garin sun mutu da yawa shi ainihin uban tawaga na marudu sai Allah ya turo sauro guda biyu ɗaya ta shiga kunnensa ta zamo tana cizansa in ta cije shi daga kunne ya ji har kwakwalwa ɗayan kuma ya ta shiga hancinsa sai ta zamo ta shiga har kwakwalwansa to dan Allah ya azabta shi sai ya zamo idan ka zo gaishe shi to abin da zaka yi ya ji daɗi shine idan sauran ta kama wanda ta shiga kunnen sannan idan ta kama ƙwaƙwalwansa tana jin jini to sai ya ji kamar da a zara ransa baya iya samun nutsuwa sai an ɗauki wata guduma aka masa wata guduma yar daidai sai an bibbigi kayin da ita tukunna sauran ta saki to shi in ka zo wajensa gaishi wanda zai ji daɗi shi ne a ɗauki wannan inda ya ka zo kana nan sauran ta kama kwakwalwar to abin da aka yi ka burge ka ɗauki wannan guduman ka kwakwaɗa makayin sarki tukunna sai ita kuma sauran ya ta sake ciki ka san shi Allah in ya so azabta bawa to lamarin Allah abun tsoro ne yanzu Allah in ya ga dama iya jarabe ka da wani ɗan ciwo a ɗan yatsa idan ta tashi ya ka gagara bacci yanda ka ga dare hakan da ka ga rana haka da ka ga dare a duba Allah ya sauke idan irani ya kama mutum mutum sai ya ji kaman ma ya yanke yatsa akan samu ma waɗanda suka nemi ma su yanke yatsa din kamar yadda akan faɗa akwai wanda yakan danna mata wani abu ma ko ya ji dan tsaban azaba gara yatsan ta yanku koi daga jikabar jikinsa duk wani kuma azaban da zai biyo baya ya zaɓa haka to shi lamarin Allah lamarin sa abun tsoro ne Allah ya fe mu idan Allah ya ga dama ka duba ko ma abuta duniya ne kamar yadda annabi ya ce an hana mu cin haramu an hana mu cin haramu to idan mutum ya tara dubi kiya na haramu sai kaga kuma bayi da nutsuwa bayi iya shiga mutane kamar yadda zaka ga yawanci shugabannin mu suke zo su wakilce mu ko a ko a sanata ko a rec ko a dan majalisar jiha ko gwamno ko shugaban kasa ko minista ko mai su je su bar mu muna cikin talauci kaga mutum wani naira ɗari a masallaci ɗaya sai kaga an tashi masu neman taimako mutum uku kowa na faɗin damuwarsa wannan ya ce an wuni ba ci wannan ya ce bayi da lafiya wannan ya ce kaza kaza da shauran kuma kowa damuwa yake da shi alhali a hakan ma wanda suka ɓoye damuwarsu su suka fi yawa domin da wani zai leƙo masallacin ya ce duk mai damuwa ya ɗaga mu ina tsammanin da ƙyar a samu wanda zai fita bai ɗaga ba damuwan kuma na duniya wanda ɗan adam zai iya magancewa to shi to shi Allah da yake ya hana cin haramun kuɗin suka ci haramun ɗin kuma sai Allah ya hana ya jefa musu tsoron kuma talakawa ɗin kasuwa eh sun aika asibiti ba za su iya kwanciya asibitin mu ba suna tunanin ko ba dan ma wai ba a magani mai kyau ba suna tunanin kar wani ya zo sace su a asibiti ko wani ya zo kashe su amma yake ka duba idan ka lura mutumin da yake da kuɗi na halal yanzu ka duba yan kasuwa za ga ɗan kasuwa kusan duk tashensa a kuɗi za ka yana iya shiga talakawa amma banda wanda suka yi mulki suka ɗibi kuɗin talakawa tun a duniya Allah dai jefa musu tsoro a zuciyarsu wannan tsoron kawai ta isi ta haramta su jin daɗi sannan kuma a zo a jarabe su da wani ciwo babu ba a ce ciwon siga hutu ya musu yawa ko kuma abin da suke ci ya yi yawa to Allah ya sa mu cika da imani to Allah idan ya yi nufin azabta bawa to hanyoyi na da yawa da marudu da ya zamo sauro ta shiga kayinsa sai an bibbige shi a kayi sai zamo kayi kuma ya yi rauni kayi to guduma ake buga kuma kayin ba na ƙarfe ba ne to shi ke ne kayi duk ya zama miki yadda ake dukan kansa in nan ya warke wata ran wani ya bugi ta nan sai ta dawo ta yi ta riɓe ciwo ya yi yawa to a wani ruwayan aka ce shedan ne ya zo ya bayyana masa ya tare yan majalisansa ana shawarin to wannan wani irin ciwo ne duk masu magani likitocin zamanin an gagara ciro wannan sauran a cikin kwakwalwa to sabiya laka shedan a wani ruwayan sai ya zo ya ce yadda za a yi sarki ya samu lafiya a je a kera masa wata kai na zinare wannan kan ya a yanke ta idan aka yanke wannan kan ya ajiye shi kwana uku bayan kwana uku sai a ɗauko wancan na zinare sai a zuwa ɗora ta da ta zama daidai sai ya ci gaba da rayuwa to tafiya da ya samu wa ɗan basirati eh shi kenan amarudu da yan majalisa duka suka ce wannan shawara ta yi wannan shawara a wani ruwa kuma an ce shi da kansa ne ya ce gaskiya shi yana ganin wannan kan a yanke ta a ƙera masa na zinare bayan wasu kwanaki sai a zuwa ɗora masa kwana yanke kai ka san kai ko bare dawo ba eh kai yana daga cikin gabbuna wanda shi ba a yanke shi a sake shi kamar yadda ba na mutawa wani wasiƙan wato maulan mushu ibrahim radiyallahu ta'ala yana bayani akan muhimmancin sallah yace sallah matsayinta a addini yace kaman kayi ne a jikin dan adam wannan ne ake gwada duk wani kaji wanda ka jina wani sharholiya na cewa shi almajirin shi ibrahim yana wata sharholiya annan koyi rashin rabo ne yake ibansu da zunzurutun jahilci da kuma rashin rabo amma babu wani magabaci wanda zaka ga kullum maganan da ake yi kenan sallah sallah hasali dari kan ma da baka dace sallah kuma a cikin jama'a haka da gaya maka to biya da haka shehu yace ita sallah matsayinta addini kaman kayi ne a jikin dan adam yace muna ganin mutumin da yake rayuwa da hannu daya muna ganin mutumin da yake rayuwa ma bai da hannaye duka biyu muna ganin wanda yake rayuwa da kafa daya muna ganin wanda yake rayuwa da kafa bayi da kafafuwa ma duka yace muna ganin wanda ya rayu ma bayi da hannuwa bayi da kafuwa kafafu kuma ya rayu yace amma kun taba ganin wanda ya rayu ba kai yace yace to tabiya da kai addinin musulunci bare taba yiwa ba ba sallah duk wanda ya bar sallah zama kafiri ya fita daga cikin musulunci yawa tabiya da ka ita ita kai ba a cire ta a dawo da ita shikenan na marudu ko ana yanke kai sanadiyan mutuwan da da yayi kenan aka zo daga baya aka zo aka lokacin da aka dago shi da a sa kai sai aka samu ma wari yake aka yi aka yi aka wari yake aka ce wannan kayan da aje a jefar da shi to shi kenan zubar da shi da Allah yayi kenan a sakamakon kin annabin Allah da suka yi suka shirya masa kuma mugunyan dabara da su cutar da shi to shi yasa aka ce babu daɗi gaba da menin da waliyin Allah shi gaba ma gaba ɗaya a musulunci bayi da kyau shi yasa annabi ya ce kada ku wuce kwana uku ba ku magana da wani sai dai aka ce sallama in mutum ne zama wanda yake cutar da kai to bare a ci gaba da zama da shi ba to sallama tana fudda kai daga cikin wannan ina wuri kai sallama ko kun haɗu ka masa sallama ko bare amsa ba kai ka fita shi yana nan a cikin ya fita daga da'irar musulunci kai kuma kana ciki amma ba wai lalle ana nufin sai an dawo an ci gaba da magana da hudda ba in dai da cutarwa to a bar maganan amma a dinga sallama nan ga duka masa sallama ko shi bare amsa ba ina wuri kuma kai sallama duk wannan ka fitar da ciki to gaba da bayin Allah ɗan uwa musulmi ma ba kyau to ina kuma gaba da wani bawan Allah to ga sakamakon duk mai gaba da bayin Allah sakamakon sa karshen sa sai ta yi mummunan karshe ga sakamakon suna marudi nan da ya shekara 800 yana mulki ga karshen sa yanda ya zo wanda Allah ya ta'azarta shi kafin ya mutu sauro ta ta cizon kwakwalwansa ya mutu cikin walakanci kuma da shi da jama'ansa duka ka duba fa mafi mafi raunin halittan Allah sauro ita Allah ya turo ta hana su rayuwa saboda sakamakon gaba da mene da bayin Allah shi kuma annabi ibrahim lokacin da yake cikin wutan da aka sashi a wutan mala'ikan iska wanda yake kula da iska ya zo ya ce masa kana buƙatar wani taimako duka wa'innan itaciwan in kwashe in kai su can wani nesa a duniya in watsar da su ya ce a ba na buƙata sabila da wanda ya bari aka saka ni a ciki ya san halin da nake ci mala'ikan ruwa ya zo ya ce dai ɗibo tokun da tafi dukkan girma a duniya ya zo cika duniya da ita don kashe wannan wutar ya ce bayi bukata jibrilu ma ya zo ya ce baka da wani bukata alaka hajatu ya ce amma amma ilaika fala ko amma laka fala baka da wani bukata ya ce in dai a gurinka ne ba bukata yace to ba na gaya ma ubangijinka ba menene bukatan ka yace ai shi bai bari aka sani ya san mukami na to wannan anan sadatu suka ce yana gwada wato cikan cikan miƙa wuya annabi ibrahim zuwa ga Allah dama shi imani hawan hawa ne akwai wanda bawan Allah da ya kama rashin lafiya da yake imanin mu ba wai ya je can matsayi ba ne da mu ta Allah ka yaye mana ka yaye mana kaza to akwai bawan Allah da shi kuma in ya shiga rashin lafiya shi a matsayinsa bare ce Allah ya bashi lafiya sabiya da shi a wurinsa ne yadda da Allah wannan zama da ya yi a cikin rashin lafiyar shi ne tafi kyau ita Allah ya zaɓa masa biya da haka shi ya yi da hukuncin Allah har lokacin da Allah ya ga dama ya bashi lafiya wannan matsayi matsayi to sabiya da haka annabi ayyuba ma ka lura ai haka aka yi lokacin da jikinsa ya rube ai an ta kawo masa magani ya ki har ma, iyalansa gashi yana cikin jinya gini ya zo ya zube ma iyalansa duk suka mutu sai wata baiwansa kuyangansa ita ne ta yi saura da ta ta kula da shi ita kuma ta dame shi ya magani ya magani ya ki har wata rana ta je ta samu wani mai magani dama Allah ya hore mata gashi a kanta sai ta yanke gashin kanta ta je ta sayar a kasuwa ta karba masa magani ta kawo masa shi kuma ya ce yana ganin yana tsoron kanta je ta yi lalata ya ce ya ce mata na san magani ne ta biya ta yi rantsuwa ce ya mata bulala ɗari to shi ne har lokacin da Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya ya ce masa wa kuz bi yadika diksan fadrib bihi wala tahnas e inna wajadnahu sabira ai haka Allah ya faɗa mun same shi ne ya ƙuri ne kuma Allah ya ce urkul birjika haza muttasilun baridun masha lokacin da Allah ya tashi bashi lafiya ya kace ya dan motsa kafansa a wani wajen tudu da ya motsa ko ya ruwa ya fara kubugowa da wannan ruwan yayi wanka sai wanke dukkan wannan kuraje da suka rubar masa da jiki duka shine Allah a gaba muke faɗa Allah yake cewa abuna lahu alahu muslim ma'amura matan minna muka mayar masa da iyalansa irin iyalansa da ya rasa nan da ƴaƴa da kyawawan mata da dukiya da me duka aka mayar masa to shi imani a hawan a nan maulin bisho ibrahim ta'ala ne ce dama shi annabi ibrahim a can mun karanta cikin suratul al'ain yana ce inni wajjahtu wajhiya lillazi fadara samawati wal ardi hanifan wa mana min al mushriki ni na fuskantar da rayuwa na gaba daya wajjahtu wajhiya ni na fuskantar da mafuskanta na zuwa ga Allah subhanahu wataala ga wanda ya halicci sama da ƙasa ni kuma ba daga cikin mushrikai to shi duk abin da zai koya Allah yake fuskanta shi ya sa mala'iku suka zo suka nemi taimako a gurinsa ya ce bai bukata amma mukami imani muna sake faɗa hawan hawa ne ba laifi ne kai in ka shiga damuwa ka ga mai taimako kai in babu ma kai ihu ma ne zo taimake ka i halal ne matsayi ne amma shi wani bawan Allah baya baya canjawa sufaye akwai su irin su wanda da yawa daga ciki kamar da mukan kai kisan wani bawan Allah da ake kiransa wai wani wani mutumi ne bawansa sai ya ɓata yana ta nemansa yana ta nemansa kawai wata rana sai ya samu wani bawan Allah kamar su ɗaya da bawan sannan kawai ya kama shi dama ka gudu nan garin ka taho kawai sai ya tafi da shi gida ya je ta bautar da shi ya tafi wai sunansa hairu sunan bawansa da ya gudu hairu shi kuma da ya ga wannan sufi din mai kama da bawansa ya ce hairu ashe kai ne nan ka gudu sai ya kama shi shi kuma da ya je ya kira shi da hairu ya ce shi ya san shi ba sharu ba da biya da Allah ne nan kuma ya kira shi da wannan sunan kawai sai ya bi shi ya je ta masa aiki ya ta masa aiki wata rana ana nan ana nan sai ga bawansa ya dawo khairu sai ya gan shi ya ce a ai ko wallahi wannan shi ina ka shiga khairu ai na gudu ne lokacin kaza kaza yanzu dai ne tunani na dawo kaza ai ga wani na same shi kaman kai kalle shi ko ce wallahi ko kai ne khairu wancan ba khairu bane biya na ka je ya samu wannan bawa nasa ai wannan wanda ya kamo din ya nemi uzurinsa ya ta bashi hakuri ya nemi no dai biya shi ashe ba kai ne khairu ba su biya da ka na sallame ka kaza ce shi bare biya shi komai ba yace shi ya shi yace to yanzu kana nufin ka sallame ni yanzu na zama sharru kenan yace ta biya ka shi khairu ne bare tafi ba shi ba shi ba sharru bane to sanda dai ya ta bashi hakuri dai ya ta roƙonsa ya ta roƙonsa shi kenan ya ce amma kai wani irin mutum ne ba kai ne bawa na ba kai yadda ka zo kana mun aiki ya ce ka kira ni khairu ni kuma na san khairu ne Allah ne ya leƙa wani ya jefa maka ka kira ni domin suna ko da sunan bawan kan naka yake ya kai ne uzurinsa ya sallame shi to shi imani hawan hawa ne to shine annabi ibrahim ya ki karban taimakon wayannan wayannan mene wayannan mala'iku to shine aka samu wani bawan Allah da ake kira habibul ajami shi habibul ajami shi ma wani sufi ne wanda a sassala na ɗariƙan sufaye ana irin kansa aka ji irin kan sai wuce suka da shi wannan habibul ajami yana da wata matansa yana bautan Allah a gida sai ta dame shi sai dai ya fita je nemo sana'a sai dai je yi sana'a shikenan ya fita daga gida sai ya tafi can daji ya je wuri yana ibada ya wajen rana za ta faɗi ya dawo ta ce masa to mawa kai aiki ne baka samo komai bane a kasuwan da ka je ko dugo da kai baka samo komai bane ya ce shi gaskiya ni na samu wani ubangida na masa aiki amma ni gaskiya bari iya tambayar saladan aikin da na yi ba sai ya dawo tafiya ya ƙi ce ah ba za ka iya tambayar sa to me damu ci ya ce i ya san halin da nake ciki yi wannan ubangidan zai kawo ta ta faɗa ta ta faɗa irin faɗa na mata washe gari ta sake matsa masa ya fita ya fita ya je daji ya zauna ya ta ibada sai wajen magarba ya dawo ta sake cewa wani irin ubangida ne ta ce to in da dama da gobe dai kuwa ce kar ka je gidan ubangidan da ka masa aiki jiya tunda ba za ka iya ce ba ka ladan aikin ka ba ka je ka samu wanda za ka iya tambayansa kenan shi ko ya je ya je ta ibada wa Allah ya dawo to yaya ce shi bai dawo da komai ba ba na ce ka canja ubangida zai ce ne din ma labarin ya tambayansa ba na matsunin na masa aiki amma ni bari ya ce ba ni ladan aiki na ba ai ya san halin da nake ciki tunda na masa aiki ya ga dama to shine da ya tafi na uku yana dawowa sai ko yana doso gidansa ya ji kanshin abinci na tashi kenan da ya zo zauna ya ce mata ya aka yi zai ce i uban gidanka nan da ka je kake masa aikin nan da ba za ka iya tambayan saladan aikin nan ba shine bayan ka tafi ya kawo abin da zamu ci mu sha tafiya da aka ya kawo mana abinci mai kyau ya sa tun daga waje ma kake jin kanshin sai kawo ababen marmari kaza kaza kaza da shauransu to ka san dama alkadisatu likadisuna ko wa tayyibatu to kai ma ka san ai matan bawan Allah ai ita ma baiwar Allah ne da yawa sabiya da haka sai ya zamo shi ta gane karatun Allah ne ko yi aiko wani bawa ya kawo wani abinci sai ta gane ai Allah yake ne to ita ne mu dai amma ya mata bayani sai ya ce to ai wanda nake zuwa in je masa aikin Allah ne ni ko bari iya ce Allah ya bani abinci ba dan ya san halin da nake ciki yanzu ba gashi ya kawo ba to shine ita ce to daga yau ba za ta ƙara aiki don Allah ya bata lada ba duk bautan da za ta yi kawai da ta yi ne don Allah ya cancancu a bauta masa eh sabiya za ka dama su bayan Allah wani sa'i in da su maka karatu to da aiki da su maka ba ya kaje sun zauna suna ta jawo maka nassi ba yau ma daga abin da za ka ga ake ta jawo nassi ake ta jawo nassi ainihin babu aikin ne a jikin masu wa'azin mu masu wa'azin babu aikin a jikinmu amma da akwai aikin a jikinmu 100% to ba yai ka jawo aya wa mutum ba da ka masa wa'azi duk mutanen da sun san ƙarya bai da kyau mu ma tun muna yara muka san ƙarya bai da kyau kuma har yanzu da yaro na dan wayewa san ƙarya ba kyau kuma akwai wata kalma da ake gaya mana na ladabi cewa ƙarya zagin to da biya da tunda mutum ya san zagi abu ne mara kyau to da ga mutum na tsoron ƙarya kai ƙarya ba zagin Allah ne wannan wata kalma ne na tarbiyya ake ma yara don a girma ana ganin girman ƙarya ko to amma yau da yawa masu wazin ba ƙarya muke ba idan mu ci Allah ya fe mu ko ba haka ba Allah ya sa mu cika da imani albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi Ibrahim sabiya da kyakkyawan nufinsa da Allah to sai Allah ya masa komai bai nemi taimako a gun mala'iku ba Allah ya sa aka ɗauko riga aljanna aka sa masa aka ɗauko hula aka sa masa sabiya da kyakkyawan nufinsa da Allah to duk wanda ya nufi Allah a al'amari duk wanda ya nufi Allah al'amari to wallahi Allah ya masa duk abin da zaka gani na jarabawa ne to ta kuma dama da jarabawan ake gyara zuciya an gane da jarabawan ake gyara zuciya sabiya da haka sai Allah ya ta jaraba ka ya ta jaraba ka in ka lura a yakan ce wai masu hikima sukan ce idan ka lura da cincin cincin ayayin ta daga fulawa aka yi ta fulawa kuma ja ne ba fara ba ne to wanda bai san da me aka yi cincin ba idan ya ga cincin aka ce masa da garin fulawa aka yi ya ce ƙarya ne ya da yi abu fari fat ya dawo kuma ja to sanda aka hada mata abubuwa aka hada mata abubuwa to shine bawan Allah da aka zama Allah ya kaga jarabawa kaga jarabawan ƴan uwa kaga jarabawan maƙwabta kaga jarabawan wani ma bai san ka bai zo ne mu walakanta ka wani ma kaza wani ma kaza sai duk kai hakuri ka mai da lamarin ka ga Allah to kun ka ci jarabawa shikenan kuma to Allah ya sa mu cika da imani wa najjaynahu wa aradu bi kaidan fajannahu laksari suka yi nufin mata makirci sai Allah ya sa muka zama da su tababbu na'am bismillah
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين
ونجيناه ونجيناه ولوطا من الأرض التي باركناها للعالمين باركنا فيها للعالمين wanajjainahu Allah ya ce to da muka halaka na warudu da mutanensa sai muka tseratar da shi annabi Ibrahim waluda sai muka tseratar da annabi ludu ka san zamani ɗaya suka yi ko shi yasa lokacin da aka zo ma da je a halaka mutanen annabi ludu mala'ikun nan aikun annabi Ibrahim suka fara yi kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin suratu hudin suka zo shine har matansa da yake kawo musu abinci ya ji tsoro suka ce karka ji tsoro inna ursuna ila qauminu ko mu an aike mu ne zuwa ga mutanen annabi lu'u mu ba mala'iku bane ai ba mutane bane tunda ya soya musu nama ya kawo musu to da basu ci ba suka ce aika mu zuwa ga mutanen annabi lu'u shine matansa tsaban murna da yara annabi lu'u na cikin kange rayuwa shi annabi lu'u yana garin da ake kira mutafika ne mu'tafika a nan garin yake an ce tsakanin garin da yadda annabi ibrahim yake zaune tafiyan wuni ɗaya ne su biya da aka suka zo suka ce da su je sai annabi ibrahim ya farin ciki matansa ma ta yi farin ciki to shine a wani ruwayan alkur'ani yake gaya mana fatahika ko sai ta yi dariya shine suka mata albishir da annabi isaac sai kuma ta kama mamaki suka ce to ai bayan isaac ma akwai yaƙu to anan dai ya gwada sun yi zamani tare to shi yasa nan ya Allah yake wani jena wa luda muka tseratar da shi muka tseratar da annabi ludu mutanen annabi ludu aka gama aka fara halakawa masu wannan aiki na luwaɗi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya shafi samari dan sha'awa shine luwaɗi kenan ko mutum ya ga samari ya dinga sha'awansa kamar mace wannan bala'i da yake faruwa a yau har kaga wai akwai kungiya ma na masu yin irin wannan kazamin aiki to annabi ya ce laifinsa a gurin Allah kamar ya yi zina ne da dukkan 'ya'yan adam wanda ya shafi ba ma fa ya yi ludin ba ya shafi samari don sha'awa kamar ya yi luwaɗi ne ai kamar ya yi zina ne da dukkan wasu mata na 'ya'yan adam duk wata 'ya mace daga farkon duniya zuwa ƙarshe laifinsa dama laifin luwaɗi ya fi zina shi yasa a musulunci hukuncinsa kisa ne kisan ma a nemi ginin da ya fi tsayi a garin a ɗaura mutum a jefo shi haka malamai suka ce tunda su ma Allah da zai halaka su cicciban garin aka yi sama shine fa ja'anna aliyaha safilaha kuma wa amdanna alaiha hijaratan yawa Allah ya ce tunda mu daga garin tunda jibril ya je da ita can sama tukunne mata wani gigitaccen tsawa aka rude tukunne kifota wanda wannan tsawon ma kawai ya kashe su kuma aka musu ruwa da duwar watsi wanda yake soyayyen laka wanda lakan an ce ta same sai ta wuce ta nitsa ya ƙasa don tsaban ƙarfinta to annabi ludu shi an ce mahaifinsa sunansa harana ba haruna ba harana to shi harana yana daga cikin wanda ya tsananta gabawa da annabi ibrahim ya tsananta gaba dan an ce lokacin da aka jefa annabi ibrahim ma a wuta shi ya rana lokacin da wutan bata ci annabi ibrahim ba ya zo yake ce mana marudu wannan wutan fa an riga an tsafe ta kamar yana nufin annabi ibrahim ya mata tsafi ya ce ba za ta taba kona shi ba in da mu shekara ma ba za ta kona shi ba sai biya da wuta ne wanda aka tsafe ta to faɗan haka he fusa ta laran allah duk da sanda ya ce mana marudu don ka gane wannan wutan ba za ta ƙona shi ba ko shekara ne a nemo wani mutum daga cikin bayi a jefa shi a gani shi ma ba zai ƙone ba aka ce ana ɗauko wani mutum ko aka ɗaure shi daga cikin bayi aka jefa shi kiftawa da ido kawai wutan ta narka shi ya zama kawai kamar irin a ce a jefa wani tsinke ne a wuta kawai yau ko auduga kawai ya naɗe gat ta cinye shi to to kuma ya aka ce sai wani tattaɓi daga wutan ya taso ya zo ya ƙona hannunsa wani hannun hara da ke yana gefe kuma har ta ƙona fuskansa ya faɗi ya mutu to shi anan ya mutu a nan aka halaka shi nan take sai lamaru je ji tsoro ce lallai wannan wuta ba wai fa wuta ne wanda aka mata wani abu ba wuta ne dai da muka sani wuta ɗin ne mai zafi ne kuma gashi muna jin zucinta mun gagara zuwa kusa da ita ita ɗin ne dai da muka sani amma ubangiji ibrahim ne bai ne kona shi ba shi ya sa ma'are wannan takarrubi din ya yanka wannan da- dabba din kuma har shanu guda dubu hudu din kuma Allah bai karba din batun da kafiri ne to shi ya rana nan ya mutu mahaifin annabi lu'u kenan to shi kuma annabi lu'u da Allah ya je ya ya tseratar da annabi Ibrahim aka jefar da lu'u aka tsoratar da lu'u daga mutanensa kamar yadda Qur'ani ya gaya mana ya fita daga mutanensa dama in yi baki mutanensa sukan zo ai matansa ita ne wato ainihin munafuka wanda take gaya wa mutanen gari takan hada hayaki cewa ya yayi baki ko yawa shi yasa ma lokacin da mala'iku da suka zo da za su halaka garin yana ce musu a fattaqulla wala tuzuni fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid suna ce yana ce ku ji tsoron Allah kada ku kunyata ni a gaban baki na kada ku kunyata ni dan babu abun da wato yafi ciwo kaman a zo a maka wani abun da da a kunyata ka a gurin wanda kake da kima a gurinsa yasa a ka'idan hankali ko da kana wasa da mutum kana dan masa wani wasa amma idan ka ga yana tare da wani wanda yake mai alamun yana jin nauyinsa to kada ka masa wani ko ka kira shi da wani suna da zai zubar masa da kima eh kada ka masa wani abin da bai dace ba wannan ba aikin hankali ba ne sabiya da haka annabi ludu ya gwada musu kasu kunya tashi suka ce ya ce babu wani mutum shirye a cikin suka ce a ba mu hana ka ba ne ba mu ce maka ka daina yin baki ba ai mun ce ma ka daina yin baki
a wannan haka alami ba
نعم قالوا سكتي بسم الله to da sai aka tseratar da annabi luda aka tseratar da annabi ibrahim wannan jena wa luda ila al-ardi ya zuwa ƙasa allati barakna fiha ko wanda muka yi albarka a cikin wannan ƙasar wata ƙasa kenan ita ce sham ita ce syria nan kuma yadda aka ta wannan bagwarmayan a iraki aka ta yin wannan bagwarmaya da na marudu eh a iraki ne to aka ce aka tseratar da annabi ibrahim da ludu da kuma ita matansa saratu to kuma dama can jiya mun faɗa cewa annabi ya ce ƙarya uku ya taɓa yi shine ƙaryan da ya guda biyar cikin zatin allah ɗaya ya ce babban su ne aikata musu wannan aikin biyu kuma shine wanda ya ce inni saqim lokacin da suka ce a zuwa tafi bauta kamar da Allah yake gaya mana a can cikin suratul safati sai ya ce faqala inni saqim yace ni bani da lafiya to wannan an ce rashin lafiya yana nufin zuciyarsa ba za ta iya daukan ya je idin da ake bauta ma gumaka ba ba wai bar rashin lafiya ne na ainihin na jiki ba ainihin rashin lafiya ne irin na zuciya wanda tsarkakekkiya ba za ta iya daukan saban Allah ba to da shi da saratu aka tseratar da su shi annabi ibrahim shine sai ya koma can sham ya je ya zauna ita ne yanzu ake kiranta siriya gari ne mai albarka dama gashi allah ya ce allati baraka na fiya ilal arabi zuwa gari allati baraka na fiya wanda muka yi mata albarka dan akwai hadisai da yawa da annabi ya faɗi magana akan falalan sham annabawa da yawa sun zauna a guraren shi ya ma aka ce wato a wani hadisi annabi na cewa ƙarshen duniya in yayi ya ce da a sa musulunci a gaba kaman abinci ya ce ko kaman nama a gaban zakuna wannan ya ge shi ta nan wannan ya zage shi ta nan sabbai suka ce to ya rasu lallai a lokacin sabila da karancin musulman ne ko kuma me yasa ya ce a sabila da raunin su ne ya ce ai sun ninninka ku a yawa yanzu musulunci a yanzu da zamanin annabi ai wara ka hada ba musulunci yanzu biliyoyi nawa ne ake da shi ko in ce miliyoyi nawa ne miliyoyi ɗaruruwa nawa ne musulmai a- a a duniya yace sabai suka ce to me yasa da ta musu wannan walakanci haka kaman abinci a gaban nama a gaban zakuna ko kaman abinci a gaban masu jin yunwa yace tabiya da raunin su musulman muna da rauni aini to su da aka sai sahibi ya ce to ya dami in mun tsinci kanmu a lokaci ya ce na hore ku da sham shine syria yasa ga kwanan nan yahudawa suka sa wajen a gaba aka je aka haɗa musulmi aka ta faɗa aka ta faɗa aka ta faɗa aka nemi rushe shugaban ƙasan ememe amma allah dai ya hana su amma har yanzu ƙasan bata dai sarki ba duk wani ilimomi na musulunci sun sani su da akwai sirri na musulunci a gurin shi sham kamar yadda annabi ishara akan misra to haka sham kan ai maganganun da aka yi akan ta ma yana da yawa to ga qur'ani ya ce mata ya ce ilal ardi lati barakana fiha muka ce ta bi zuwa ga ƙasa wanda muka mata albarka barakana fiha lil alami wanda muka yi ta albarka ga dukkan talikai duka mun mata albarka mu wannan ƙasa din na'am
ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين
وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وهبنا له muka tseratar da shi tun da dama jiya mun faɗa lokacin da ya fara wannan wa'azi an ce bai wuce shekara goma sha shida ba a wani ruwayan kuma aka ce bai wuce shekara ashirin da shida ba to kaga dai bai aure ba dai kenan to daga nan a duk da daga baya a daga baya ya aure shine ita wannan mata nasa saratu to shikenan da ya tafi wancan gari bai aihu ba dai sai da ya tafi sham din shine Allah ya ce wa amna lahu ishaqa muka masa baiwa in an ce baiwa anan shine kyauta muka masa kyauta da bi ishaqa muka bashi ai wa amna lahu ishaqa muka masa kyauta da ishaqa wa yaquba muka bashi ma yaqub kaga ya kai kaman yaqubu ma kaman yaqubu ma dan sa ne alali yaqubu kuma jika ne shi dan ishaqa din amma ƴaƴansa dama ai isma'il ne ko da ishaqa isma'ilu shine kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ake kira isma'il zabihu shi kuma ishaqa shine kakan yahudawa ai shine ai fi yaqubu din ai yaqubu ai shine isra'ilu eh shi ne ƙur'ani can yake gaya mana a cikin surata ali imran cewa da ya ce lan tanalil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi kullu da'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qablu an tunzala at-taurat qul fatu bi tawrati fatluha in kuntum sadiqin to da Allah ya ce dukkan abinci mun halatta ma yayin isra'ilu mayan Isra'ila sai dai wanda Isra'ilu ya ramta ma kansa Isra'ila wajen shine annabi Yaqub shine kakan wato su Isra'ilu sune wato Yahudu da Nasara sune yawanci Isra'ilu din abinda yasa aka bambance su wai na ake kiran su Yahudu sabiya da sun bi annabi Musa wanda suka bi annabi Musa wannan kuma ana kiran su nasara tafiya da su ne wanda suka taimaki annabi isa da ya ce manan sare ilallah iskala lawariyu na nuwan sarila daga nan aka samu su amma dukan su wato 'ya'yan isra'ila ne yawancinsu sabila da aka a shi anan aka bashi aka bashi isa haka ya aka ce da yakuba nafila shi ma aka ce nafila kan ne shine ƙari ko nafila da ake faɗa na sallah ai ma'anan nafila ƙari bayan farilla ka tashi ka yi nafila ka yi wani sallan ƙari wanda yake ba na farilla ba mun ba shi ishaƙa muka kuma ba shi yaƙuba ma ƙari jikansa kenan ko kullum kowanne daga cikinsu janna salihi mun sanya su daga cikin mene mutanen kirki na ja'annahum a'immata وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوهينا إليهم فعل الخيرات وأوهينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين Allah ya ce wa ja'annahum a'immatan su annabi Ibrahim din nan da annabi Lut din nan da annabi Ishaqa da Yaquban nan Allah ya ce mun sanya sun zamo jagorori ne su ne a'immatan jagorori wajannahum a'immatan yahduna kuma bi amrina suna shiryar da mutane ko yahduna suna shiriya ko yahduna suna shiryarwa yahduna bi amrina yahduna bi amrina suna shiriya da umurninmu ba su yin wani aiki sai mun musu umurni wa wahayna ilayhim fi alal khairati Allah ya ce mun musu wayi da su da aikata alkhairi shi alkhairi a kowane al'umma aikata alkhairi abu ne mai kyau yawa shi yasa musulunci ya kace duk abin da ya zama alkhairi ne inda abin alkhairi ne to aikata shi bai bukatan wani wai sai an baka aya ko hadisi akai sabiya da qur'ani ya riga ya dunkula maganan ya ce waf alal khaira kuma ya ce man ya'mal misqala zarratin khairan to da duk alkhairi kaga ana ta jayya da mutanen mu akan mutum ya zo na aiki wani abu na alkhairi a ibada a wannan bid'a ne a wannan kaza kawai son zuciya ne duk abu na alkhairi malaman usulul fiqi ma haka suka faɗa suka ce alkhairi aikata shi kawai mutlaka ba wani bukatun cewa wai sai ka samo aya an taɓa yin abun in dai ka san abun alkhairi ne mutane za su amfana ko kai za ka amfana ko in ka yi wanda ka masa abun zai amfana kaga alkhairi kenan ko shine kishiyan cutarwa shine alkhairi kishiyan cutarwa ko kishiyan cuta to sai alaka musulunci ya yarda a yi shi to ga qur'ani ya ce wa auhayna ilayhim fi alal khairati mun musu wayi da su aikata alkhairori duk wani alkhairori an yadda su aikata tukunna ka ce wa iqamas salati mun kuma musu wayi da tsayi da sallah wa ita zakati mun kuma musu wayi da tsayi da zakka kuma Allah ya ce wa kanu lana sun zamo wato masu wato bauta ne gare mu su masu ibada ne gare mu yawwa annabi sa'aka mutum ne mai bautan Allah haka annabi yaqubu wannan sana kuma shi annabi ibrahim ɗin idan alaka dukkan wani alkhairi ya halatta mutum ya aikata
ولودا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل كانت تعمل الكبائس إنهم كانوا قوم سوء فاسقين
ولوطنا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين الله يجي ولوطا to mun tseratar da annabi ludu ma kamar yadda muka tseratar da annabi ibrahim din kaga kamar qur'ani yayi mene yayi maimaici ya ce wa najjayna wa luda lil lalati baraka nafiya lil alim nan ma yazo zake ce kuma wa najjayna yace wa luda kuma a afwan to ana an ce wa luda atina annabi luda kuma Allah yace shi ma atina hukuman shi ma mun bashi fa annabci eh shi ma annabi ne kar ka ji yayi bagwarmaya kai zaton a annabi ne shi ma annabi luda din eh shine hukuman anan annabci ne wa luda na ce na hukuman wa ilimin kuma mun bashi da ilimi yana da ilimi sosai duk annabawa suna da ilimi yawa walu dana tana hukuman wa ilma wa najjaynahu mun tseratar da shi min alqaryati allati kanat ta'mal kaba'is daga alqarya wanda ta zamo tana aikata alkaba'is shine munanan aiki ta kasance tana aikata munanan aiki shine wannan mummunan aiki na luwadi din innahum kanu qawma sau'i su sun kasance mutanen wannan alƙaryan mutane ne na banza in an ce imru'i sau'in shine mutumin banza kamar da ce ma kana abukin ra'asau eh babanki ba mutumin banza bane to in nau kanu qawmi sau'in su mutanen banza ne yawwa fasi da kirki aikin da suke yayi mu kuma fasiki ne kuma sun kasance fasikai ne suna fita daga aikata wato daga suna aikata sabo shine fasiki suna aikata sabo na farakhannahu fi rahmatina
وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين الله يجي وأدخلناه من شقد شيء في رحمتنا تكي رحمم wato mun ba shi ni'ima da jin daɗi da wajen da zai je bauta wa Allah a nitse wa rakhannahu fi rahmatina shi annabi ludin kenan innahu haƙiƙa shi dinnan wato minas salihina yana daga cikin bayin Allah salihai dama annabawa da yawa ya kaji Allah ya ce inna minas salih inna minas salih duk wani kololuwan daraja to dama yana karewa ne ce wannan mutumin kirki an ce mutumin kirki ya haɗa annabawa salihai sun haɗa annabawa sun hada waliyai sun hada sabban manzo Allah sun hada waliyai sun hada duk wani mutanen kirki da haka innahu minas salihin na'am
ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم
ونوها إذ نادي من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوها الله يتي أي من- من سيرة تد أنه نوهما ونوها إذ نادي من قبل أنه نوه يا إكرا كما عند الله يجي أمانا أتكين سورة القمر كو اقتربت الساعة وانشق القمر أي كاجا أنه نوه يا الدعاء ya ce ya ubangiji inni magalubun fantasir ya Allah ni dinnan fa abin rinjaya ne ubangiji kamun kamun taimako to a wani wajeje kuma kaga ai cewa ya koyi Allah ma ya kar ya bar wani ƙasa akan ƙasa a kar ya bar wani gida la tazar ala zarad min al kafirina yawa innaka in tazaru yudillu ibadaka illa fajiran yawwa saboda da haka annabi lu'u annabi nuhu ya je karshen matuka annabi lu'u anu yana da matukan hakuri shi yasa Allah ya ce mun tura shi shekara dubu ba hamsin yana kira shekara dubu ba hamsin shekara ɗari tara kenan da hamsin ko walakada ce na walakadar sannan nuha mun aika annabi nuhu falabisa fi qaumihi ya zauna a cikin mutanensa shekara ɗari tara da hamsin yayi shekara dubu ba hamsin haka Allah ya- ya faɗa yana kiransu amma kullum walaƙanci suke masa to har lokacin da ya ya- ya roƙi Allah ya ce a halaka su anni magalubun fantasa konuwa nizna je min qabl yayin da ya kira shine yayi addu'a tuntuni tuntuni yayi kira fatajabna lahu Allah ya ce muka amsa masa fanajjaynahu muka tseratar da shi wa alahu da shi da mutanen iyalansa kenan min al-karbil azim ko daga bakin ciki wanda yake mai girma muka tseratar da shi da shi da mutanensa duka muka tseratar da shi daga bakin ciki wanda yake mai girma kowa ya sani annabi nuhu ya sha wahala irin dukan da suka dinga masa har zuwa lokacin da aka ce kera jirgi ya kera kuma suka zo ma don walakanci suka dinga yawa bayan gida a cikin wato jirgi din kuma Allah ya zo ya jarabe su su da suka yi su kuma suka zo suka kwashe kashin da kansu to Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ƙara mana san manzan Allah wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fe mu muna ta'aziyya ma a, wani abokinmu a, wanda ake kira malam sulalamiri mai ado da salati na annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam. ya sanar da mu cewa mahaifiyansa Allah ya mata rasuwa ya da haka Allah ya jikanta Allah ya mata rahama Allah ya sada ta da annabi sallallahu alaihi wasallam mu muna addu'a mu shi Alhaji Balawunti Allah ya saka masa da alkhairi mu muna addu'a mu dukkan yan uwa masu sauraron mu a ko ina suke fadin jihar Bauchi har zuwa Plateau duka muna musu addu'a Allah ya biya bukatun su na alkhairi da kuma yan uwa da suke sauke karatu sai di malam umar libya shi sai di malam aminu sautin faida sai di malam zaharaddini funtuwa sai di malam musa libya suna nan dai da yawa yan uwa allah ya saka musu da alkhairi kuma da mu yan uwa da muke sauraro yan kwamiti duka albarkan wannan littafi mai albarka allah ya biya mana al- wato bukatunmu na duniya da lahira allah kar ya bar wani ya koma a gida a cikin mu dukkan damuwarsa sai allah ka ɗauke albarka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مدروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا أهدي يا واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين